ɗakin magana na gidan rediyo da talabijin na duniya. Kun ga wani abu walakila wanda na san tun da muka fara shirye-shirye ba ku samu irinsa ba. Mun ƙare shirinmu na cututtukan duniya kai tsaye a yanzu wanda da ƙarfe takwas zuwa tara yake farawa. To Allah da ikonsa mun samu umarni daga hukumomi na gidan rediyo da talabijin na duniya sun ce ka a bari malam ya tai a bashi ruwa ya sha mu ɗora a bisa wannan shiri a yanzu wanda za mu tashi a kashi na shidda da yardan Allah. Kamar yadda dai muka faɗa muku a lissafin kalanda ta Islam 29 ne ga watan Zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Juwan Maladiya aikar Annabi Isa alaihi salatu wa salam 2023 masu kalamu sai a bi mu saboda jama'a suna kai mana sakonni da kira a waya a nan wanda babu ɗaɗɗaukawa kamar yadda hukumomi suka ba da umarni hukumomin gidan rediyo da talabijin na duniya nake nufi cewa su suka ce mu ci gaba sannan kuma mutane suka ce haba kar a tsaida kar a tsaida to a sai sai tunanin ya zo ɗaya tare da jagororin gidan rediyo da talabijin na duniya to Allah da ikonsa kuma ya amince kun san nan da sati mai zuwa muka yi karatu malam zai yi tafiya Uh, to mun so da mu mu yi abin da aka ce masa a registre kamar mu ɗauki shirin mu aji uh, kuma in mako mai zuwa su ko mu sake ɗauka dai mu aji ɗan abin da mm -hmm. zai ba da gudunmuwa kafin malam ya zo mm -hmm. to Allah ya sa malam kuma yau za mu ɗora a yanzu tare da cututtukan duniya kashi na shida numero 6 don mun gode a Abubakar Kacalla tare da shi Abdulkadir wanda yake can da shi injiniya ɗinmu Abdulkarim Bubi suna nan bisa gare mu sosai bisa gwada himma da kokari akan wannan aiki sayar da shi malam muhammad sani wanda mun gwado muku shi ɗazu wanda tare yake da malam yana rike da littattafai ko ina kuma sannan malam abdulmalik yana nan tare da mu da ni kuma jagoran shirin suna na alhaji abubakar grambe tare da su shugabannin gidan rediyo da talabijin na duniya muna musu godiya yauwa kaga injiniya ya wata dubara zai saka kyamara a dinga gudo mun malam saboda duk lokacin da aka ce akwai mai dauke da littattafai akwai abin da yake nema akwai abin da yake nema kenan almajiri na mai nema ga almajiri ne yake son kaga ai ka san inda malamai suke da dubara kenan haka haka in mutum yana son ya samu ilimi to haka zai yi rayuwarsa tare da malam haka haka amma inda duk ka kare dan karatu ban sha karatu ba da bane in ka kare karatu sai ka koma can to ni ma malam ne to wannan shikenan ka mutu ai mun haɗi mun ce masu karantarwa university mai sunansu an sanya sharshar da ka ce ka daina neman ilimi shikenan ka dakure ai shi yasa ilimin shi yasa ilimin Afirka yake zahin dakushewa saboda diploma ake nema ba ilimi ba kamar ina fahimce kanan da mutum ya fara ɗan ilimi sai ya zo ga bango ilimi ya tsaya shi dan Afirka babban manufar da take sake neman ilimi manufa ce guda biyu wace ta manufa biyu su ne manya manyan abin da yasa dan Afirka neman abu na farko ba ilimi yake nema ba diploma to shi yasa da ya kai ga maitris ya aje karatu in maitris ta shiga su in master ne da ya kai gare ta ya aje in doctora da ya kai ga doctora shi wai ya kai karshen ilimi ga professor na resharshe a turai ga ko ga doctor ga a Afirka ya yi kwancin shi bisa gado na ɗai kenan ka ji matsalar nema abin da ya sa ilimin Afirka bai kai labari abu na biyu wanda ka sa mu gaya makan mu gaskiya kana ji na wanga wuri muna fatan na mu haɗa makan mu gaskiya don mu yi kishin kanmu na'am ba wai muna son kawai don mu suka ne zuwa ga abu na biyu mu da wannan abu malam abu na biyu na'am shi ilimin dan afirka bayan neman diplom sai neman tuwo To, to ya za a samu tuwo. Afirka in ya je da wato certificate din shi ya samu wurin da kuɗi suke shigowa. To ya samu ya gida ya yi mata ya yi ‘ya'ya. Shi dai ya zama nan cikin biro ko da sun yi ɗaya da yi rinƙa shi ta sun yi har shi mutu. Shi ba ruwa ne da abin da ya karanta.
a bai amfani da wannan me aka ta shahadar da ya samu bai amfani da ita aikin ta unhwanin ta shi ne shi ne ai gashi a nemi wurin da za a cin abinci sannan kuma da an samu diplom kin an daina neman ilimi an kai karshen ilimi abin mamaki alga ta malam sai ga mutum an yi shi babban darakta ne misali yana da wannan ilimin nan ya kai wannan mataki ko minista ko wani abu mai kama da haka shikenan da ya rike wannan matsayin duk wani ilimin da yake so ya nema don ya samu wani abin da zai bincike sai ya bar shi an ka ce maka yanzu ɗauki afirka wanda ya yi karatun agriculture ka san agriculture aka to ba maganar noma ka ba bari mu kama su da ciyo da makamin su shi culture tana nufin wayewa da english sai a ce culture to su turawa sai sun ka ce agri daga agrikin nan daga gran ne su ne 'ya'yan itace da english ana kiransu 'ya'yan kwaya wadda ake shibkawa su da english ana kiranta seed To. S-E-E-D.
Na'am.
To sai sun ka ce agriculture. Noma da irin yadda za a samun abinci a cikin al'umma wayewa ne. Agriculture.
A ni su su turawa. Shi ko ɗan Afirka sai ce a'a in kai yi kuɗi ko ko ka samu diplom ka iya turanci.
Shi ne waya.
To shi ne wayewa ba sai ka nemi abinci ba. To kaga daga nan sai muka koma baya. Mu mun ɗauki ƙauyanci ne yin noma? su ko sun ɗauki ci gaba ne yin noma.
A shi yasa ashe duk shekarun gara muka yi ta yi kullum musotu can musotu nan. Shi ita ce.
Alhaji in ka haikuwa iya faransi ko angile duniya in babu tu baka gane kuran ka ba.
Amma ba haka kullum guda muke mu ne China mu ne India mu ne Amerika neman shinkafa.
Tsaya ka ji. Ina kallon abin ga internet sai ni ga hoton sai ni kuci.
ya gudu su su ɗaya amma a dinga gudu muna shi guda guda.
Kana ji lokacin Reagan ne yake shugaban ƙasar Amerika. Nijar ta tahi neman abinci an yi yunwa a ƙasar Amerika. Lokacin juri an yi yunwa a ƙasar Nijar. Kana fahimta ta abin tambaya a nan yaushe na za a cewa ka ci gaba kuma kana da yunwa. Duk ƙasar da ake cewa ta ci gaba fa ta wuce zancen abinci ta wuce zancen tsaro domin waɗanda su ne abubuwa guda biyu waɗanda in babu su babu ci gaba. Kuma Allah ya faɗi su. To, cikin Ƙur'ani.
Ba labari bane na ilimin duniya. Na tsaya.
Ai, akwai sura wadda kowa shi na karanta ta. Li'ila fi Quraish, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah ce Qurayshawa falyabudu rabb hadal bait su ku bauta ma ubangijin wannan daki shi yasa musulmi da suke zuwa makka ba dakin da suke bauta ma ubangijin da yace a zirce dakin da suke zuwa dan wasu kahirai suna suna ce ai su ba musulmi shirka ta suke suna suna bauta ma daki suna kewaya ai da wai wai makka ka san bakin daki gare bakin abin sun ga ce to ai duk bori na akai wannan yan bori suka san bakatun kaya mu ma haka na muka zuwa mu fara dan ka mun ka sa amma bakin daki na muka gewaya bori na akai mu ba mun tafi bane don mu bauta mun daki ziyartar dakin Allah an kaci na'am ina fata da fahimta ta to sai Allah ya ce allazi at'amahum min ju Allah shine ya ba quraisha ya amin ya at'amahum ya ba su abinci ba da ciyar da su daga yunwa ya ba su kariya daga yunwa ba su yunwa na'am kana jina na'am sai ce wa amanahum min khawf ya ba su kariya daga tsoro ya ba su aminci malamai sun kace quraisha ba su ne makka ita ce capital a wannan lokaci to me yasa saboda duk al'ummar da babu abu biyu cikin ta zancen ci gaba gare ta bai ko taso ba kuma tare da juna suke mina na waɗanga na farko a ta'amahum min ju'in ya ba su abinci ya wadatar da su da abinci tanke al'umma ba da ta wadatu da abinci ba babu zaman lahiya cikin ta babu ci gaba eh
shi yasa kaga Afirka har yanzu abin da ya sama Laraba ma sun kafi mu saboda su sun wuce matakin abinci su sun wuce labarin abinci yanzu kana fahimta ta to wa amanahum min khawf Allah ya ba su aminci daga tsoro ashe duk kasar da babu zaman lahiya cikin ta babu ci gaba shi yasa le puissance mondial babban abin da suke baya gare shi dare da rana shine su hana muna zaman lahiya su hana muna samun abinci da ƙasa yaƙi ya ɓarke kaga babu zancen a yi noma a yi waka zuwa gona sai a jeho muku abinci daga majalisar ɗinkin duniya a zo a yi da ƙasa yunwa ta zo mata yanzu na ɓarayi da yan kidnapping da wani ne ya ƙaruwa saboda ni saboda babu abincin da za a ci kuma kuma sai a ta yaɗaɗawa a jaridu a ce ana taimaka musu da abinci ku kuma kuna jin daɗi ana taimakon ku mai jin yunwa An ba shi.
ina na zai ɗaukar decision bawana wanda bai cikin kwanciyar hankali shina cikin tanks an kai shi cikin ruwan shina cewa a faɗa ma shugabannin na kasashen duniya Mm, wannan a nan.
faɗa ma yanzu NJ International babu abinci yanzu ga mu nan tare da yara kuka na suka yi babu kuma sai a ɗauka lafiya.
ana yaɗa To yanzu ƙasar da adda wanga kake zancen ci gaba gare ta shi yasa Lady la su ne suke ƙoƙarin su hana mu kai gare su.
Ka- ba su so mu ci- mu samu abinci Ɗan wadatacce adam in ya ci abinci musamman ba yanzu afirka hankalin shi ya dawo gare shi.
kenan wani abu zai nema Kana ji?
Na'am.
Na biyu ga zaman lahiya cikin ƙasa kenan gwamnati za ta je ta gudanar da aikinta.
na'am 'Yan kasuwa za su je su yi kasuwanci.
na'am Ɗalibin ilimi zai je makaranta ya yi karatu.
Mm.
Kenan ƙasa za ta ci gaba. kuma da guda ya balgace yanzu guda na balgacewa kamar hannu Cikin rigar nan na in ka kamo wanga ya zube Ka kamo wanga ya zube.
to haka ne da an rasa tsaro an rasa abinci yunwa ta shigo da yunwa ta shigo tsaro ya gusa
Malam.
to kana jina ni ina jin ka Yan Ni- Amurka Mm.
yanzu su sun ce agriculture wayewa ne a yi noma shi yasa ƙasar Amerika da Faransa da Turai masu kuɗinta da waɗanda ake tinƙaho da su Suka su zuba ne- daji.
su ne masu noma da masu kiyo
mutum sai ka a fara yanzu Faransa daji in an ce maka kai ka haito daga family wanda ke noma Can.
manoma ko Ab- abin ko- kallo ko ne.
masu kiwo duk abin da kake so ko aure kake so kai tsaye ake baka ka san komai a dalili A'a.
shine cewa su can noman an ɗauke shi ilimi da wayewa a yi noma kuma a sa kayan zamani idan aka ɗebo abinci mai yawa kaga alkama ba irin wanda suka yi mata na muka yi mata ba sai a gyara ta a yi biskit a hitar da makudan kuɗaɗe mai shanu ya fitar da wannan mai din a fitar da wanda za a kaza da shi a fitar da wanda za a kaza da shi a sashi cikin butallai a yaɗo ga duniya a samu makudan kuɗaɗe Amerika babban abin da take tinkawo da shi noma kana fahimta ta shi yasa idan pri na shinkafa na shafa dan wannan sun ka gaza yin kasa a duniya sai su dauke ta cikin bato bato manya manyan jiragen ruwa ship ship an gane ko tun da shi ake cewa ship da english sai su zubar da shi saboda pri kin ya tsaya to bari ka ji wata sabuwa bari ka ji wata sabuwa me yake nuna cewa noma karfi ne lokacin da yakin ukraine ya tashi rasha ita ke ba mafi yawancin kasashen turai alkama yanzu putin ya ce a'a Ya ban- fasa.
ban ci da mutum ya kashe ni
bari in rihe abina in caka maka rayuka bai yi ya ce to yanzu alkama a daina basu wannan sai dai lakaɗin kuma da aka yi ƙasar ukraine wanda aka nomawa ana kai ƙasashen duniya ya ce ya hana shi hita saboda maƙiyansu na ɗiyansu na za a ba su Su sha shaƙin su- gobe su yaƙe su- su su ƙi.
yanzu sai an roƙe shi an ce putin kawa allah ka taimaka wannan abincin da an ka gyara cikin ruwa bari 'yan yara su samu su ci sai da wanka sai da lallaɓe To, to kenan ashe noma ba da abinci wani makami ne wanda har su turawan an buge su da shi kuna gani sannan ku zo ku ce mana noma komawa baya ne. A'a, ku tsara yadda za ku yi ku samu abincin da za ku ci ku gani yadda za ku ci gaba.
alaga ta malam na tuna da To.
wata magana baka gana yi sanyi ba Eh, wata rana na aka zo ana amsa kart sai aka duba a- a- a a kai ashe kiltibatar ne Kiltibatar na Wai- bacewa.
wai mu saboda reni mhm.
in ka zo wai me aikin ka wai wai kiltibatar ne kai ba komi ba ne Mm, Tsaya ka ji, tsaya ka ji.
akwai reni Shi katon kaddara tsaya ka ji shi matsalar ɗan bukun Afirka. Baban shi da noma ya ci da shi har ya samu doktora.
subhanallah amma wai shi saboda ya iya faransewa bai wa iya dukawa ba shi ne noma noma kuma ya iya kwasa kalaci kuma bai da ilimin da sai aka ji bai da ilimin da zai yi noman gawa bai da shi kana ji na amma waɗanda ke noma abincin da yaka ci da shi da mata ta da iyalai su ba komi bane a wajen su saboda shi dan buku ne ya waye ya iya faransewa kai manoma ne to tsaya ka shi tsaya ka shi yanzu inda baran baramar take
ina na take bari ka ji ta yanzu afirka Mm.
mutum zai yin karatun noma karatun noma ya ta yawo karatun noma sai ya kai doktora ya kai profesora wasu daga cikinsu har da wani aka shimka bai iya ba da aka shuka kun bai da gona ko bai da gora yanzu ta hidan najeriya Mm.
abu Mm.
ahmad bello university ta zaria Mhm, kayi kaɗan kayi karatun agronomi mhm. baka baka da a sai an kyaɗewa daji sai ka je ka gwada ai kasan kai baka gani kana Cuba.
cewa za ka karatun noma ana yanka maka katon ya gonar da zaka aiki cikin ta su su kenan a kawai ƙasa ne za sai a ka yi zo ka karanta yan an yi kaza an kai kaza sai shi ba Eh.
baka zo kai aiki ba a wannan ba su yarda da shi to shi yasa wai bari batun wanda ya karanta literature a Africa har wanda ya karanta Eh.
agronomy kin shi ho bai iya noma ba za a za shi na a ma'aikata ta noma sai zama to shine oga abinda aka so in akwai gandari sai a ba shi redevance Ehe.
ya rinka ba man- ma- manoma ba ruwa dai shige shiga aiki ya yi Shin aiki shina yi bai ko ba, bai yi?
an yi noma ba a yi noma ba shi dai shekara ta kare a zubo musu kuɗinsu waɗannan Eh, waɗanda aka lissafi?
ba suwa ya kaɗa aljihu ya sani inda ya yi in ya shekara arba'in hamsin ya yi retret ba abin da ya sha baki da abin da ya saura to wanga shina daga cikin illolinmu na afirka shi ma ciwo ne babban ciwo ne alji ka yi karatun noma baka iya noma ba kuma an baka jagorancin manoma kuma kai baka kula da aiki ba abin da ya sha maka illa da in an kai noma an ka kare an ka sai da abin noma ka zo ka amshi kuɗin redevance da shi da shi ka ba mutane a ba kuɗi ka kashe to wani irin ci gaba ka kawo muna kuma ga kasashen ga waɗanda sun kace su noma wayewa ne kuma su ne suka su suka mulki kai ko kai kasashen ko wai ka tsaya cewa Mm, alaga ta malam ya aka yi eh, cikin mulkin mallaka da aka yi muna mm.
muka ɗauki wasu sashe Mhm.
shi kuma sashen noma muka yadda shi Eh, shi abin da ya sa tsaya ka shi su turawa in ka duba eh duk abin da zai kai mu gaba eh shine suke nuna mana bai da muhimmanci
Ah.
bari in baka dan misali Ba da- ba kaɗan da.
zan baka misali guda saboda ba mu shiga cikin karatun mu Eh, ba ma a ciki za mu ta yanzu kana jina Eh, wanga aikin hida shi ce dan afirka in ka diba da kasashen larabawa abu biyu ne sun ka sha mai kai ni na nan na farko ana rawa ana Ana rawa rawa.
da yan mata da samari kaga kawai in anka ce maka wata ya kai sha biyar Mm.
akwai hasken wata hasken nan na na to in anka kama rawar rabshe eh ana kada Dare.
kugga eh maza da mata to shine abin da gabar dan Afirka. Abu na biyu kana jina wato wasa wasa a ce maka ana Wasanni.
wasa shi yasa kaka iske yan Afirka da daren kodagai ya yi taɓa ɗan bulu bai samu ba Yanzu Sai ya kodago- ɗauko kodago ne da yan karashe yiwa yan kai cos cos Eh, to shi yasa ana ce mai Ya aka ji.
ga- ga- ga- in ka ji babban shantar ko ba ka Eh.
da bari a Amerika Eh.
wani iri na Ab- ab- African ne.
madalla yanzu in ka ɗibi su Tupac bari mu ba da misali idan wani kasan dan su Michael eh, Jackson.
Michael su Bob Jackson ma Marley.
da Afirka su da ya Yadda tashi yadda dai baka to kini.
shi Bob Marley Jamaica shi ke To duk dai na baka America kini. Duk baka kini.
dauki yar Kelly Duk baban baƙaƙe gani ne.
Kelly Eh, baban eh.
gani Snoop Doggy Dogg Duk baka kini.
duk waɗanda da kake gani da sauransu Duk baka kini.
baƙaƙe da basu baki yana da filcir ta son rawa da mata ana kaɗa ƙugga ana jin daɗi kana jin wuta Iko na ka- Na biyu To.
abinda dan Afirka suka so wasa shi yasa in ka ji babban joueur
Dan African.
yanzu Jordan wanda ya kowa fice a basketball Mm.
Jordan African ne.
dan Afirka ne in ka tahi Dambe.
shi baki Muhammad Ali na kasar uh, America America.
dan dambe Mm.
mafi shahara na duniya shi ne.
to wani iri na Baki ne.
to shi yasa tsaya kai Na tsaya.
sai sun ka gane kilcir ɗin dan Afirka Da abin da ya kaso.
Adalla!
Sai suka m- tura mu.
an ka zuba kuɗi a minister minister na kilcir da jenes To abinda ɗaya aka so kakko su agrikilcir gare su su kuko dansi ki- dansi kilcir Kilcir gare gare mu da juwe kilcir
da dambe ciwo.
gaji To.
dambe- to wannan ne suka kashe mutane Na'am.
shi yasa har yanzu daga cikin illolin da muke fama da su waɗanga ne
Maimakon mu tsaya mu yi bincike mu tashi mu yi wani abu sai ka ga mun tsaya abu kan.
Ibo, To duk abin da ke kai mu gaba sun san shi to ba su bari hankalin mu ya kai gare shi sai sa wani hijabi.
yawa inda sun ka san in mun in ka shekara dubu ɗari biyar Nan wurin.
kana rawa ba ka shi Ni da- ni da ka- bakin da za a yi ma in ihu.
ka shekara dubu ɗari biyar kana wasa wasa fa yare na haka ce suna wasa yanzu in ba afirka ba hawa babu inda za ka ganin ma'aikaci na ƙasa babba wanda shine ke kula da ƙasa za a juye match league ko balballe wanda suke ce ma wa- babban mace ta duniya real madrid da barcelona za su yi sai ga mutum ya liƙe ma'aikata ya ɗauki jirgi ya ta yi spain ko ingila wajen kallon wannan ya match rike mi biro ya Office, rufe ya tahi ya tahi aikin ƙasa aikin ƙasa gaba ɗaya shi na Ya ke tsaida.
shirye aikin ƙasa ya tsaya wai zai je shayi kallon ƙwallo direct dan afirka da ƙasashen laraba suke wannan kana ji na ko kuma yau in ana ƙwallo sai ka iske manyan-manyan ma'aikatu na ƙasa da an rufe an sabi tele-tele duk an aji aikin ƙasa gaba ɗaya sai an ƙara kallon balo wadda ba ta da ma alaƙa da ƙasar darekta a babban ma'aikata shi na kallon kwallo ya aji aikin ƙasa. To dibo anan tsaya ka ji, ka san ko ne? Turai in kaga shugaban ƙasa ya zo kallon kwallo don wanda ce mai ai shugaban ƙasa na zuwa.
eh kwarai Sai in an ce ƙasar su ta yi bajinta ne ta kai fayi.
ta kai ƙarshen bugan Sai shi zo don ƙara musu ƙwazo.
amma ba a rufe aiki Amma tun lokacin da ta fara har lokacin da ta kai demi final ba ruwan shi.
sai dai kalla ta kuma su kwallon sun yi ta na saboda zamna gari banza waɗanda ba su yi karatu ba in an ka bar su za su je su yi ɓanna sai an ka kirkira Ana musu musu wani irin abu.
irin yadda yaro in uwa ta tana son Ai, mahaifiyar shi ta- je.
ya- ta samu mara Sa ba ɗan shi haka.
ko ko in in ƙauye na a ɗan samu ta ƴar cakwala sai a bashi sai a bashi yana ci yana wasa ita ko tana can tana Tana abinci aiki.
kafin ta ƙare Correct.
haka sun ka ɗauki ƙwallo a ƙasashen su mu kuma a'a yanzu sai ta zamanto waɗanda ke aikin ma a- a ma'aikatu kaga matasan mu in ana ƙwallo mai kabu kabu dan a caɓa ya aje shi aje shi ini nan Siman ya aje taksiman shi tsaya shi aje ehe mai sai da tuwo ta Ta- koma ta aje ta koma aje sai kallo da tuwo.
mai aikin gwamnati ya aje kai har da mallamai wasu yanzu ran nan sallah ma sai ka sai aikin sallah ma in baya anniya ba liman Babu liman.
sai an yarti to wa- to kai yanzu kasa gaba ɗai tun da sama har kasa ta koma kallon kwallo in an ka shekara dubu ɗari muna haka ina na zamu ci gaba muna sannan kai alaji inda mai yin jirgin sama yana zaune yana kallon kwallo yana yin shi kira yin shi Mm.
mai yin kera mota inda aikin shi kallon kwallo ne a rayuwar shi Yana kera mota.
yana kera mota kai jama'a mu gaya muka mu gaskiya alhaji mu shiga cikin karatu ta saboda daga lokaci.
kwana alaga ta malam wannan shimfiɗa ce muka yi kamar yadda cikin shirinmu na farko mun yi wata shimfiɗa in kana tuni kan cututtukan wannan shi ma duniya.
shimfiɗa Na'am.
ce yanzu muna cikin cututtuka na a, na- Na na duniya.
duniya kashi na shida Aha.
wanda kuma a, mun samu dama daga a, Eh, magabata na na gidan kare rediyo da lokaci.
talabijin na duniya suka ce mu dora mu kai har zuwa karfe goma to da haka za mu dora a yanzu tunda mun ji cututtukan duniya ɗazu-ɗazu zun to waɗanda ka faɗi Mhm.
waɗanda sun ɗauki hankali na ba ni kaɗai ba haka haka algar ta malam to wallahi duniya tana cike da ta ciwo ciwo ai ni ce maka kana jina ya kamata in wanga maudu'i bushara ce nake ma wasu saurari in akwai rayuwa kusan maudu'i ɗari uku na kamata a shirya alal akalla o minimum a tattauna kan ciwo ɗari uku da duniya take fama da su Ato, yanzu ni, ni ina da dama kenan yanzu bari in haɗi ma darat Eh.
mai gida mana kallo na da haka abin da ni nake so a nan eh, Eh.
eh, eh, eh, ya kamata a ce ba ma sai da wannan shiri na ya kamata a hidda masa shiri Eh, kamar na- eh, gidan cikin girgam ɗinmu na musamman Yawwa, na- wannan shiri na ne na barka da Eh, eh, so, asaba an- na ɗauki alƙawali nake kawo malam muna gabatar da wannan Haka, shiri haka.
yanzu gashi shirin yana tafiya Haka, haka eh.
ya kamata a ba mu wani lokaci na Wanda musamman za a cikin keɓe shi sati kan cututtukan wannan shi aikin shi duniya.
kenan Yawwa, eh, na fahimta.
wannan kuma shiri ne na barka da asuba da muna gayyatar mutane da A, wannan wannan- muna azaba wannan- wuri daban-daban wannan ya kaji.
to amma shi ba laifi Eh.
kamar in an samu koda wata awa guda ce da za a Eh.
ƙara bai zan matsala ba amma abin da ke so da kai in ba baki gare ka ba Eh.
sai ka bari a yi biyu ehe saboda kamar yanzu cututtukan da nake kallo ni ce maka kamar ciwo ɗari uku na nake kallo zuwa ɗari hudu zuwa ɗari biyar kuma kowanne sai an yi bayani kowane ana so a yi bayanin shi kenan wanga maudu'i ba na wasa na ba wa.
kuma, kuma ya kamata shi dan adam musamman ba afirka ya gane wannan fa ciwo gare illa ce.
baka je ba Eh.
ni abin da nake so waɗanga cututtukan mu biyu su ai mu ne ke rayuwa a Afirka ko mu ne kenan in mun ka faɗi matsala in akwai ta mun san akwai ta in babu ta kuma mun san babu ta Ku- kuma kuma gabanin ka faɗi haka- ka- a faɗi malam da kansa duk abin da zai faɗi akwai hujjoji daga alkur'ani da hadisi dan Allah ya yi maganganu cikin irin waɗanga abubuwa amma har yanzu ba afirka musamman ma in ka ɗauki mutum musulmi ya kasa kariya eh abinda an matsalar ka gane shi wanda bai bai san ciwon kai ba ai na gaya maka ba wanda zai maka faɗa irin kai makan ka faɗa mun ki yarda da mu makan mu faɗa mu tashi tsayi eh alaji mu je a cikin na shidda
cututtukan duniya Na.
yanzu cututtukan da duniya za mu tashi akan su sai mu tashi akan wani ciwo wanda yake da alaka da rashin imani da manzanni ka san rukunin imani muna da imani da Allah to muna da imani da manzannin Allah na'am muna da imani da mala'iku Ehe.
muna da imani Mhm.
da ranar tashin Da tashin kiyama alkiyama da muna da hisabi.
imani da Eh, kaddara kaddara.
ta alkhairi ko ta Kwarai, sharri ko ta sharri.
ko ba gani ba an gani ko Na'am.
to muna da imani da tattafan Allah haka to yanzu sai mu dauko ciwon da ya shahi manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya turo na'am
su manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya turo su an gane ko mutane ne amma Allah ya yi musu wahayi sun ka bambanta da sauran mutane Mm, domin tare da ya ba su suka- amanar wannan wahayin da za su isar.
na'am To a nan sai an ka samu matsala guda biyu ta farko wadda zamu fara tattauna akan ta game da manzanni Mhm.
shine waɗansu suka mutu sun ka ɗauki matsayi wanda ya fi na manzanni sun ka ba su.
Mhm.
Kaga yanzu Yahudawa sun ce Uzairu Mhm.
dan Allah ne.
Mhm.
Kiristoci sun ce Yesu almasihu Mhm.
Allah ne.
Mhm.
kenan kaga dan adam an ɗauke shi an bashi wani matsayi wanda ya fi matsayin da na'am Allah ya bashi na'am
Message DG.
na'am Mhm. Mhm.
an gane ko Mhm. Mhm.
to wannan kenan na'am abu na biyu
Uy, mushe mal.
waɗansu daga ciki Mm.
sai suka ɗauke ma annabawa matsayinsu kaga yanzu kamar yahudawa sai sun ka ce annabi isa Mhm.
ɗan zina ne Mhm. Wa iyazu billah.
wala ya billah Na'am.
wasu kuma sai sun ka ƙaryata gaba ɗai kwata-kwata-kwata sun ka ce Allah bai taɓa turuwa annabi ba Allah babu ruwa ne da annabawa
Kai jama'a. Waɗansu.
eh wasu ka ce a Allah zai turo mutum Allah bai da bukata ina ina fa vision de Bai ba su sun na waye.
misaje Allah bai da Na'am, bukata na'am.
in Allah na so ai shi na eh shi muna magana mu jiya gaba da gaba sun ka ce su ba su imani sai in Allah ya hito da kanshi ya ce musu ni na ni turuwa ne Na'am.
ko Allah shi zo da kanshi ya gaya musu sako Mhm.
kaji sun ka ce lausha a rabbuna la anzala mala'ika da Allah ya so da ya saukar da mala'iku su to su isar da sakon shi kina Allah bai turo wa mutum Mhm.
wasu kuma sai sun ka ce a'a za mu yi imani da sashen annabawa mu Oui.
kafirce ma sashen annabawa Oui.
to kaji akidun da suke da alaka da manzanni to amma wannan ciwon Mhm.
tushen shi daga ina ne tushen shi ya samo asali ne daga rashin imani da Allah Na'am.
wanda bai yarda da akwai Allah ba zancen ma ya yarda da akwai saƙon Allah har Allah ya turo wani kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Mhm.
shi yasa su waɗanda a yan nihilism su ba su ma yarda da akwai Allah ba balantana ma har a ce Allah shine ya halicci dan adam balantana ma har a ce Allah yana da saƙo balantana ma har a ce Allah ya turo dan adam ya isar da saƙonsa Na'am.
ka ji magana ta farko kenan to yanzu Mhm.
sai annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo dukkan su Allah ya bamu labari yadda sun ka tattauna da waɗanda suke kafirai Oui.
amma akwai wata matsala wadda hatta da ɗaliban ilimi 'yan uwana Na'am.
game da alkur'ani da kuma fahimtar waɗannan abubuwan suna da matsala Na'am.
shine ana cewa annabi ana cewa manzo
Na'am.
annabi Manzo. Na'am.
da yawan mutane ba su fahimci waɗannan abubuwan da kyau ba
Annabi manzo.
manzo Shin wai da annabi da manzo.
da manzo duka ɗaya ne, ko ko dai akwai bambanci tsakankaninsu?
Na'am.
In akwai bambancin to menene bambancin tsakankaninsu?
Na'am.
Kana ji na?
Ina jin ka.
Annabiyu da larabci za Qur'ani ma yana zuwa da shi. Ya ayyuhan nabiyu ko ya ayyuhan nabiyu. Kaga na- wato kamar nafi'a shi na karanta ya ayyuhan nabiyu.
Na'am.
Ka gane ko sauran kuma suna karanta ya ayyuhan nabiyu.
Na'am.
To yanzu mu fara magana kan asalin kalimat.
To.
sannan mu tahi shin akwai bambanci ko babu To.
ita kanta kalma ta annabiyu da annabiyu wasu malamai su sun ce da annabiyu da annabiyu dun ma'anar su daya Na'am.
ka fahimce ni ba su da wani bambanci Na'am.
kenan annabin da Allah ya turo da sako Mhm.
ka ji Na'am.
ko Na'am.
daga annaba'u ne shine labari domin larabawa wani lokaci alhamza suna maida ta ya'un ya'un suna iya maida ta alhamza Na'am.
alladhina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi akwai qira'ata Abu Ja'far ri'a'an nasi kenan kaga alhamza tana iya kuma wurin ya'un ya'un tana iya kuma wurin alhamza sai suka ce duka ɗaya ne kenan annabi'una an ka ce annabiyu sai an ka ɗauki alhamza ta koba ya'un sai an ka haɗa sun ka zabi To.
kenan annabiyu fa'ilun ne da larabci Na'am.
nabi'u fa'ilun Mhm.
sai sun ka ce wanda ake ba labari Na.
fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul Mhm.
wasu ka ce a'a annabi'u fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mai ba da labari Na'am.
to duk babu matsala shi annabi an ba shi labari kuma mi ya ba da labari mala'iki ya zo ya kawo mishi abin da Allah yake so ya isar da Ya isar da saƙo.
sako lokacin da za a kawo mai shine an maf'uli domin shi an ka kawo ma lokacin da zai isar da sako shine fa'ili Na'am.
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tahrim yake cewa wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd Na'am.
falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir naga an kace annabi falamma nabba'aha lokacin da ya ba matarsa labari kaga ne shine fa'il qalat man anba'aka hadha tace wa ya baka labari qala nabba'ani al-alim al-khabir yace wanda ya bani labari shine masani Allah subhanahu wa ta'ala to kenan kaga ashe annabiyu ko ka ce fa'ilun ne bi ma'anar fa'il ko bi ma'anar maf'ul duka babu matsala aiki to yanzu shin da an- wasu malamai sun kace "Mm-mm, annabiyu daban annabi'u daban sun kace annabi'u daga annaba'u ne ba da labari To.
annabiyu shi ko sun kace daga naba yambu to Mm.
shi naba yambu kala biyu ne in abu yayi karkace bai samu inda ake so sai a ce naba yambu Mhm.
kuma ana cewa na bayan bu irtafa'a ya ɗaukaka sai sun ce annabiyu daga na bayan bu ne ɗaukaka ce kenan annabi'u Mm.
wanda Allah ya turo a bashi labari yake ba da labari Mhm.
annabiyu mai ɗaukaka Na'am.
sai malamai suka ce babu matsala babu annabin da za a turo Allah bai turo an ka bashi labari ba kuma ya ba da labari Mm.
sannan kuma babu annabin Allah wanda aka kaskantacce Haka.
babu wata matsala Na'am.
To an rasuluha manzo shi ko manzo mi yake nufi. An rasulu daga arsala ne yursilu sai a ce mursil wanda an ka turo ma'ana wanda zai isar da sakon Allah mursal wanda wato mursil mai turowa mursal wanda an ka turo to rasulun ba a ce arrasilu ba kuskure ne mutum ya ce arrasil domin babu rasala da larabci Na'am.
shin akwai bambanci tsakankanin su ko babu Mhm.
sai waɗansu malamai sun ce duk ɗai suke ba su da wani bambanci da Ta.
annabiyu da ar-rasulu duka ɗai aka Ta.
ce a'a amanti Matanin tekla.
yawwa yanzu za mu yi bayani To yi bayani da yake ina da saƙo ne da nake so in ma tambaya.
waɗansu daga cikin malamai Na'am.
sai sun ka ce wai annabi shine wanda Allah ya turo amma saƙon da an ka bashi ko ba ta shi ba a ci ya gaya ma ba
To.
to wagga mas'ala ta saba ma Qur'ani karara Na'am.
Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda Mm.
waɗansu malamai suka ce sun kasance al'umma guda akan tauhidi don tun daga annabi adamu Mm.
har annabi nuh babu saɓanin aƙida Haka.
waɗansu suka ce kanan nasu ummatan wahida Mm.
mutane sun kasance akan aƙida guda ba ta tauhidi ba Na'am.
kenan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske mutane akan wato eh, aƙida ta shirka an gane ko eh, annabi hudu ya iske mutane shi akan aƙida ta shirka to in mun cire annabi adam kenan wannan yana iya fassaruwa akan aƙida ta shirka amma dai abin da aka fassara mun mutane sun kasance akan tauhidi Haka.
to Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo annabawa mubashirina suna masu bushara wa munzirina suna masu gargadi To.
ashe nan Allah bai ce fa ba'atha al-mursalina ba annabiyina Allah ya turo annabawa Mhm.
mubashirina suna bushara wa suke ma bushara mutane wa munzirina suna gargadi to kai ko ka ce annabi kuma ta shi ba ce ga ba
To.
kaga ga fassara Abubuwa dai ga suna.
kana bukata a gyara ta To to Allah.
To a nan kenan. To sai mu zo yanzu mun ji annabawa suna bushara suna gargadi. Manzanni suna bushara suna gargadi.
To.
To mi a bambanci tsakanin su.
Mhm.
Sai malamai sun kaci.
Mm.
Shi annabi yana yiwuwa a bashi littafi. Wasu sun kace a annabi ba a bashi littafi. Amma manzo shi aka ba littafi. An kace mm ai Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa Haka.
munzirin Haka.
wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya Haka.
sabko da takwai tare da su dan ba Haka.
littafi guda ake nufi ba.
Haka.
Allah ya saukar da attaura zabura Zabura, injila kenan ba Injila.
littafi guda bane nan aljinsiya ce wa anzala ma'ahumul kutub Na'am.
to kenan annabi ma ana bashi littafi Haka.
to menene tsak- bambanci tsakanin annabi da manzo Na'am.
sai waɗansu sun kaci zance mafi inganci shine annabi ana iya bashi littafi manzo ana iya bashi littafi To.
amma annabi ana iya cewa ya aiki da shari'a wani manzo Mhm.
amma shi manzo ba a cewa ya aiki da shari'a wani manzo Mhm.
kenan shi manzo shari'a sabuwa ake bashi Na'am.
Ni an dalilin haka sai malamai sun kaci. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida ce inna anzalna taurata mu ne mun ka saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikin ta akwai shiriya da haske Na'am.
sai Allah ya ce yahkumu biha waɗanda ke hukunci da at-tauran nan annabiyuna alladhina aslamu annabawan da sun ka miƙa wuya ga Allah Na'am.
an gane ko kenan ashe annabi yana zamantowa annabi amma a ce ya aiki da littafin wani manzo Na'am.
to wannan shine bambanci tsakanin manzo da kuma annabi Na'am. Na gani malam. To alaga ta malam yanzu bar mu ji a kan wannan ah, ah, kamar ah, akwai abin da ah, mu- ake dubawa a yau da kullum a cikin al'umma musamman a wannan tambaya da aka turo mini daga ɗan ɓangaren wasu wani babban mutum cewa yi ah, ah, shin ah, imanin mutane musamman in- ya misalta da nan a Nijar eh, eh, rishin imani ko kuma eh, rage shi ko kuma eh, ko karkacewarsa ya kawo muna abubuwa daban-daban ya zana misali ya ce irin su talauci irin su rishin noma da kiwo irin su ka- ya zana abubuwa da dama waɗanda shi rishin wannan imanin shi shi ne kasu mini ne ya ce mala ya kamata ya faɗi a bisa irin wannan al'amari musamman a wannan ƙasa to to yanzu a gurguje wanga wani ciwo ne wanda wani cikin wani karatu ya kamata a yi shi to amma dai abin amma tsunguya mai.
yanzu bari mu haɗe shi to ka san akwai abin da ake kira ba mu son kamar wasu abubuwa su rinka shigowa su hitar da mu daga Hitar da cikin wancan.
shigen da muke Mm.
ciki amma wannan wani ciwo ne ake kira at-tawakkul da at-tawakkul da al-ghurur rike su guda uku kana jin su wasu da na- cututtuka ne da magani to at-tawakkul shine ka dogara ga Allah ka yarda da Allah shi yake yi kuma ka bi hanyoyin da Allah ya ce ka bi don ka cimma nasara to Attawakulu shine ka ce ka yarda da Allah ke yi amma kai baka aikin komi.
aikin banza Alghururu shine ka rudu ka sa tsammanin duk nasarar da ka samu ba tare da Allah ba kawai karhinka na da tunaninka da wayonka da dubarar ka baka.
kamar yadda wasu suke yi To tsaya ka shi.
to Yadda musulunci ya ce a yi a yi attawakkul a dogara ga Allah.
mm.
Sai amma malamai sun ka ce ka sani attawakkul ala Allah la yunafi al-akhdhu bil asbab.
in ji Allah Magana ce malamai suka hido ta cikin nasu.
to to cikin nassi na'am na'am riko da sababi al'akhdhu bil asbab riko da sababi Mhm.
la yunafi tawakkul ala Allah bai kore dogara ga Allah ba
na'am na fahimta Mun ji wannan da kyau?
na'am sannan al asbabu tanfa idza lam yu'aridha al qada na'am sababba suna amfani amma idan hukuncin Allah bai gitta ba
na'am kana jira da kyau ina jin ka ba ni ɗaya ba at tawakkulu Mm.
shine mutum yayi zamne shina jiran kuɗi su iske shi gida ya kashe to yayi zamne yana jiran ilimi ya iske shi gida mm.
ya yi zamani komi jira shi kai tunda Allah yana da kumfa ya kunu sai abu ya same shi to wanga shine ciyon kasashen musulmai kamar yadda ma ya faɗi ya ce ko rishin ma noma da kiwon gari shi ya aka ji na'am
ba Allah ya ce shi zai yi ba ai Ya ce.
akwai abin da Eh.
Allah ya ce kai akwai abin da Allah ya ce shi zai yi maka eh kwarai ko kwarai.
ba haka ba ko ko kuma mutane ba su gane bambancin ba ne Y- wato ko sun gane ba su son su yi aikin to kana ji ko Mm.
yanzu ni bo da Allah subhanahu wataala yake son ya bayyana mana wannan mm.
annabawa sun yi kiyo babu annabin da bai kiyo ba sosai to me yasa ya kiyo Allah bai ya bashi shanu na da yana da da bashi naguna da tunda shi komi shi shi ka gani wahayi kenan ba mu gare shi fahimta ba wani mutum ya zo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahih bukhari ya zo da raƙuma sai ya sake ta sai an kace laha ya ce a ya dogara ga Allah sai an kace manzo Allah sai ya ce a a ka mo raƙumar ka ka daure sannan ka dogara ga Allah has Na'am.
kenan daure ta yana da cikin dogara ga Allah
na'am mun fahimci wani da Y- kyau?
y- ina ina fahimta madalla to ashe riko da sababi ba matsala bane na'am to sai su kafa hujja da wani hadisi na cikin sunan tirmidhi na sayyidina Umar ibn al-Khattab Mm.
yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi Mm, mm.
la razaqakum kama yarzuqu at-tayr na'am da kun dogara ga Allah irin yadda dogara- yadda ya kamata a dogara ga Allah da Allah ya arzita ku kamar yadda yake arzita da tsuntsu sai sun ce to ka gani tsuntsu kullun yana ci yana sha amma sai sun kamanci cikin hadisin an ce taghdu khimasa Mm.
tsuntsun yana fita taqdu daga al- abin nan, al-ghudwa ne ya fita da safe khimasan cikin shi babu komi cikin wato akwai yunwa daga mahmasa ne fa man tarrafi mahmasa wata ruhu tsuntsun yana dawowa bi qanan cikin shi ciki daga albatsanna Na'am.
ashe tsuntsun da ya dogara ga Allah ba kwanciye cikin giji ba Tashi na ya ya fita yana yiwa ya tafi ma a halbe shi ba zai dawo ba Ƙwarai masu kaushu.
ashe aikin da ilimin da neman ilimin da aiki da ilimin ashe abu ne wanda Allah ya umarni da shi Kai jama'a, um jama'a, ka ji mas- ka ji matsalar musulmi kai jama'a.
kana ji ko to komo wanga kote Wani kote guda al-ghurur ai mun hade shi shine rudi Rudi.
shi ko koten nasaru koten tunawa
‘yan sababi.
Kana ji na?
Su ba a yi babu sanin. Na'am.
su ko turawa Eh.
sai sun ka ce a zancen a ce wai Allah ya shiga cikin al'amarinka ko a yi maka addu'a Mm-mm.
Ka san su ba su yarda da sun ka ce kaddara ba.
dan adam tsaya ka ji sun ka ce dan adam Eh, tsaya ka ji To, sun ka ce dan adam abin da ya saye ta tunanin akwai Allah to,
sun ka ce abu biyu ne ni na na.
jahilci da bukata To, ko tsoro da bukata A can ɗauke su da haka.
babu science babu science babu science babu science babu science mm.
to sai dan adam shi na tsoro duk abin da ya gani sai ya sa tsammani shine Allah in ya ga zaki sai ya ce Allah na zaki Allah na in ya ga giwa sai Lokacin ya da ce babu Allah chance, ce mm.
lokacin wai babu science yana cikin tsoro to,
abu na biyu shi na cikin bukata in ya buga nan ya buga nan ya buga nan ya rasa abinci sai shi tadda kare ya ce Allah.
Oh mon Dieu, my God, help me, Yeah.
Allah ka taimake ni.
na'am.
Saboda wannan lokaci bai da ilimi, To, sun ka ceto da siyansa tattaho, ya yi ilimi.
sai ta nuna ma ɗan adam waɗannan abubuwan da suka tsoro ba Allah ba ne.
Na'am.
Wannan bukata tashi shi tsaya shi na jin yunwa shi cewa tsammanin Allah ya taimake shi babu wani Allah ka tashi ka nemi abinci ka nemi ilimi. Science ta koya ma yadda za ka yin technology ka kare kanka daga abin tsoro ka yi makami. Science ta koya ma yadda za ka yin agriculture ka noma dubban Ekoki.
ekoki don Ton, haka ton.
yanzu ba ka da buƙatar wannan abin da aka kira Allah faske cikin tsoro ne da buƙata aka cewa akwai Allah yanzu kosiyarsa ta kai inda ba a buƙata Allah.
Bisa wancan fanni.
Kana ji na al'adu tafil kenan.
azal. Na'am.
To shi yasa sai sun ka ce babu Allah sun ka ce dama shi yasa ka ganin kamar yanzu eh, 'yan kwallo Mm.
in ka dibi kowace ekip ko mu ce team To.
tana da wani abu da ake cewa logo wanda suka Akwai sa ɗan na- logo, eh.
To wannan rogon sun ka ce asalin shi lokacin da ɗan adam shi ke cikin jahilci. Yanzu ka kaman mali in ka diba nasu an sa abin ga maiki Maiki.
ko shahu.
Mhm.
Eh, Ƙasar Cote d'Ivoire an sa giwa. Wai duk ƙasar da kaga ta sa wani abu su can da can cikin aƙidun su can da giwa Allah ce.
Lokacin da wanga abin bai Babu zo.
ilimi yanzu da ilimi ya zo ɗan adam sai ya rena kan shi wannan Allah da take tunanin Allah na sai ɗanyi wani logon shi ya sa shi kenan kaman ba yanzu dai wannan tunanin Kenan tana- dai, shi ba duk shi da sa.
babu shi ne.
eh ga shi nan dai yanzu an ci gaba amma har Allah an zo an yi hoton shi ga abin ka su ko can sun yi shaho can wancan lokacin suna tunanin Allah sha Allah na shaho yanzu kuma sai sai sun kace to babu Allah nan da aka faɗi tsoron ɗan adam na da bukata sai ta sa ya yarda da akwai Allah kana ji na da kyau Wanga abin sai ya shiga.
to yanzu sai alghurur da attawakul Eh.
mu 'yan afirka da kasashen larabawa da kasashen musulmi ba mu damu da aiki ba ko muna aiki amma ba mu sawa ilimi ciki Sai dai mu yi shi kawai.
ko ko karatu.
muna aiki amma mun yarda makiyinmu ya zo ya taimake ya ba mu wani abun da za mu hallaka namu don muna da problem internal muna da external
Ka tana min wani abu. fa.
kana ji yanzu ne na cewa ba mu noma eh muna iya mu noma abinci ta wata hanya amma yanzu kuma an ba waɗansu makamai an ce musu yin boko haram na sun je sun kama gonaki gaba ɗaya sun rike da makamai Babu wurin noma.
kaga wanga su waɗanda ke yin wannan noman ba kattan kaddara waɗanda ba su aikin komi su waɗanda hana su noma da an kai wani makiyi na da waje adda hannu cikin wannan aikin ta yadda dai shi ba Afirki.
madalla yana da kyau mu fahimci wannan to kenan wancan da ya ce bai aiki ga kuma kayan aiki kuma ya kisa wa ilimi kaga matsalar shi kenan wancan da ya ce science in akwai ta ba a bukatar Allah da a ce wai mota za ta tahiya eh, eh, Allah na ga tahiyar da mota mm, babu wani mota- babu wani Allah a sa mata isansu yanzu ta tahi.
in allantan nan kenan shi ne a allancan da wanda aka zancen nan domin da an sa mai an ka buga tashi za ta yi in mai ya kare ba ta tahiya ka bar zan- ba ka zuwa ka ce to Allah ga mota ta isan sai ya kare Ko Allah na sai a mota.
bani- a bani iko ta ta tahiya sai na zai inda zan in dawo Mm, turawa sun ka ce babu wani abu Allah nan isan sina shi na gasa ta ta yi tahiya kawai shi ne Allah ta kana ji na Ni ina To jin wanga ka.
ciwo daga waɗanga koti biyu ya samu daga nan samu Mu musulmi mun rike Shi yasa- attawakul.
shi shi yasa eh, eh, eh, eh, imanin mu ma in ka dauka alga ta malam yayi karanci ka san ko ne ne Mm.
domin ba mu fahimci addini da kyau ba addini bai ce ka kai aiki ba addini bai ce ka kai bincike ba addini bai ce ba ka taimaka ma makiyin kasar ka shi ruguza kasar ka shi hana ma cin abinci da kuma gudanar da harkokinka Mun- muna taimaka musu kenan A- eh, yau matasan mu eh, eh, tu- turawa na annan suna kashe eh, turawa ko ko yan afirka na annan ana basu makamai suna kashe Af- yan afirka afirka larabawa na aka ba makamai suna kashe laraba shi ba turin mesa Bai- bai bai ba bai shi ya zuwa.
kera su ba shi ba yan kasa ta su kashe juna ba mu ganin suna yaki tsakanin to su malam mu to mu da awawaye a ba mu kashe juna su su to su ɗibi arziki to kenan ya kashe na tsaya wannan ciwon da yake zanci imanin mu ya ce mu ta Allah ya ce mu tashi mu yi aiki kamar yadda ya bayani ba mu fahimci ba haka ba mu fahimta ba sai mun ka ce bari mu yi kwana sai duniya ta zo ta same mu su ko turawa sun ka ce a a babu Allah gurur na ka tayi kai science ta wadatar da kai daga Allah ka ji wannan ciwo na duniya guda biyu ka yi attawakkul ka yi aiki amma ka san ba aikin kake baka nasara ba Allah ke baka nasara To amma anan mu duk da musulmi sun san akwai Allah kuma Allah da kanshi ya ce kowa ya tashi ya nemi wani abu da kai dalilin haka yayi maka ilimi yayi maka hankali ya sa maka kaza da sauransu bai kamata mutum ya zo ya kwance ba ya zamne kamar yadda muke yanzu a cikin wannan kasashe eh to ai shine nake gaya maka fahimta ce ya kamata mu haɗa abu biyu Mm.
mu yi aikin amma mu sa ilimi sai muka ce a kai mu ba sai mun yi aiki ba da yawan mut- wato in ka dibi ma musamman paske ka san yanzu kaga yan eh, masu karatun boko suna zargin masu karatun addini da son cin zama ba su aiki To.
finalman kuma tsaya ka ji Na'am.
finalman in an ka koma Mm.
sai ka iske abin sai au contraire Mhm. Ba haka nan ba Domin almajiran da ke noma a da almajiri na gaskiya mai karatu ba wanda almajiri wanda ga yawo sama hanya ba mai neman kuɗi wanda ba karatu ya kai Ba shi ba.
su waɗanda almajirai ma asalin ba mahimmancin su ba ba almajirai ba ne masu rai bara kuɗi ne ne kawai suke nema bukata ce.
kuɗi ne kawai suke nema Na'am.
almajiri na da duk wanda ya san shi ya san malam tare da almajiransa suna noma Gona gare shi kuma kuma ina ganin yanzu haka ma malamai sana da.
To yanzu kuku da adda Jean diplômé de millions Wanda suke nan ko de milliers diplômés en chômage waɗanda ba su iya komi ba an koya musu faransai an koya musu komi ba su aikin komi kuma suna ga jiran a ba su aiki kuma suna a ba su da aiki kuma suna a ba su son aiki sai wanda a can yana da gona ta yana noma yana karatun Kur'ani kake cewa bai da aiki
ana cewa ma ba ku ga- ba ku wayo ba.
to ku ga- kaga abin tambaya anan Na'am.
in an ka auna masu diplom waɗanda ba su ƙoƙarin su nemi aiki su kai ƙasa gaba Mm.
da almajirai waɗanda a can suna karatun Kur'ani ba waɗanda na sama hanya ba Tai.
wanne ne yafi yawa alaga ta mala a a can baya da muka yi magana a cikin eh, kashi na biyar akwai magana ta shi wannan eh, ki- eh, nu- harkan culture din nan, ko to muna gani su wasu kasashe kace masu kuɗin su ne suke eh, eh, s- samun wurare ne su yi gandari wanda za a a- a- abu har ya zama kamar wani kamfani amma mafi yawa munan afirkawa sai ka ga mutum yana da kuɗin da zai iya yin haka amma sai dai ce su shinkafa daga china ta hau ruwa ko ya so daga amurka shikenan Baka- mu mu ba mu baka- baka fahimta ba na gaya maka ga matsala ilimi abba a son sawa cikin harka yanzu misali su can ai injinoni ake ake zuba kuɗi suna yin aikin Eh, mu ko ba a son injiniya ya sa ilimin shi domin ganin ake cin kuɗin banza na zai ci shi injiniya Eh, shi ya yarda da injiniyan wata ƙasa ya yi aiki ya fitar da abu.
Ya- Shi ya ko ka- ɗan Afirka, mm-mm, kai yanzu kai a ce ka yi karatun kaza, shi ɗauki kuɗi shi rinƙa maka biya. Na banza, wai shi kuɗin da yake baka nake ga banza na bai tunanin ilimin da kake sawa don abin shi haɓaka wani abu ne. Ai yana daga cikin manya-manyan illolinmu.
Mu ne.
In ka duba ministry wadda aka fi zuba ma kuɗi a ƙasar Amerika ta ilimi ta. Duk wasu ƙasashe na turai ta ilimi ce. Mu ko ministry wadda aka fi zuba ma kuɗaɗe a ƙasashen Afirka ta tsaro ce.
afirka Ta ka bincika a gani. saboda mi saboda su sun ki barin mu zauna lafiya kuma dole na mutun shi ba kai ne kariya shi kare mulkin To, shi to, to, to, to to, ilimi to, to.
kuma can wannan wani abu na wanda sai dai a jira masu hannu da shuri da wai masu taimako na Su ka tallafi?
na ba taimakon sheri na Tallafi.
ka- kado an fazo ne na shi na za a kawo wa shassa ilimin bai ci gaba ba yaushe za ku ci gaba ba ku ci gaba gari Kai malam.
to dan haka alaji wannan kaji wannan matsala inda ta taso ba sani ba dai shi wanda ya tambaya ko dai mun dan samu Ya- ya- ya- ya- ya- ya- ya fahimta Mun tun da samu abin nan.
ya fahimta.
To, Mm.
rashin imani da manzanni saboda mutane suna ɗaukar cewa Allah ba zai turo manzo ba. Ko kuwa Allah zai turo manzo sai dai shi turo mala'ika.
Mm.
To, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da yana turo manzanni kuma ya faɗi dalilin da yasa ya turo manzanni.
Na'am.
Allah ya faɗa cewa rusulan mubashirina wa mundirin li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul. Allah ya turo manzanni mubashirina kaga kamar da yace annabawa mubashirina kamar su ma manzanni mubashirina suna bushara wa munzirina suna gargadi don mi li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul. Dan kan mutane su zo kiyama gaban Allah su ce ba a sanar da su ba. wace hujja ce sai Allah ya fassara ta a wurare daban-daban a bari mu dauki misali biyu cikin suratu taha Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli da mun halakar da su da azaba kafin mu saukar da qur'ani misali ko ko annabawa saura da anka turo da an halakar da su kafin a turo musu manzanni da littafi laqalu rabbana da za su zo kiyama su ce ma Allah ya ubangiji laula arsalta ilaina rasula Allah da ka turo mana manzo fanattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka min qabli an nadhilla wa nakhza kafin mu kaskanta mu kumyata Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul qasas ya faɗi wannan qarara walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minina kaga daha fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza cikin suratul qasas fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minina ce Allah inda ka turo manzo da mun bi manzanninka da kuma mun zamanto cikin mu'minnai sai Allah ya turo manzanni sun ka zo sun ka isar da saƙon Allah kuma hujja tana nan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa wanda duk bai yi imani da shi ba ba zai shiga aljanna ba Wannan ce- Mag- magana ta karshe wanda zan liƙe da ita don akwai shubu haka ƙarshen wannan shikenan sai wasu sun ka ce cikin Qur'ani an ce ya halatta a armi ba yahudiya Mm. Za mu rufe ya alama.
ya halatta armi ba yahudiya ya halatta armi kirista Mm.
a musulmi shi ya halatta amma kuma shi kirista bai halatta bai aure musulma kuma bai gudu bai halatta ya aure musulma ba sun kace kaga musal- musulmi ko dan mata gare su ko san ga sunan suna ta yanzu ko dan mata gare su sai an kace a'a dan Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum kuma haka ba to wanda magana ta tsayo sai an kace a ai sun zo sun ce sun halatta ba kansu mata mu amma mu bai mu halatta mata sai aka ce a'a shi musulmi bai zama musulmi sai ya yi imani da annabi Musa annabin Allah ne. Ko haka ba? Kirista eh, musulmi bai zama cikakken musulmi sai ya yarda da annabi Isa Yesu almasihu. Ko haka nan bane? Annabin Allah ne. Amma ba Allah bane kuma ba dan jiba ne ba dan jiba bane wal iyadu billahi kamar yadda suke cewa.
Mm.
Kaga take ciki sai an ka ce wato shi ko ba Yahudi bai yarda da annabi Isa ba.
Bai da ba.
Shi ko Kirista bai da annabi Yarda da Muhammad annabi sallallahu alaihi Muhammadu ba.
wasallam. To ko yarda da annabin musulma sai a arba muku musulma. Mu mun yarda da naku muku da naku.
Shi kenan ta kare.
magana ta riga ta kare sannan akwai wata shubha wadda hadda malamai ana kada musu ita shine cewa cikin qur'ani an nuna duk wanda bai bi annabi isa ba wutar jahannama za shi cikin qur'ani sai su ce Allah ya ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الله يتبع النبي إيسى وقع آية cikin سورة آل إمران وجاعل الذين اتبعوك ذن سن يوأن سنك بيك كي النبي إيسى فوق الذين كفروا سمن كافرين إلى يوم القيامة تدور تشاء القيامة سنك تتكاجع قرآن ياتي زاء أدور وأن سنك بيسو المسيح كم كافرين كنا وأن بسبيش با هزوا قيامة آية cikin قرآن سيكزو كان الماجدي كيسيه a'a aljam'u bainan nusus sai an haɗa nasoshi cikin suratu saffi sai Allah ya ce wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yace ina muku bushara da annabin da zai zo bayana ahmad shine muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan ashe wanda bai bi shi ba bai biye su almasihu ba don shi yace in ya zo a bi shi dan haka ba ana nufin bai su almasihu wanda bai bi shi ba zai mutu har zuwa tashi alkiyama kafiri Mm-mm. wanda bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin Yesu almasihu ya ce a bi shi wanda kuma cikin cututtukan duniya za mu zo akwai wata banna da sun ka shirya karkashin wannan akwai wani wani wato wani irin rudu da ake son a kada rudu a cikin shi shine ittihadul adiyan wanda za mu zo mu bayani kan shi shine wai a gama duk addinan duniya gaba ɗaya a tsatsakuro a tsatsakuro a can a tudda kaza A ciro na, can can a a tudda kaza ciro eh na, suna sai a nufin haɗa.
ittihadul adiyan sai a yi a yi wata wani Gagga, gungu wai an kama haɗa wata duniya- kama wata kwalab yawwa wai an haɗa duniya ta tai akan tsari guda globalization kuma a haɗa addinan duniya da musulunci da yahudanci da kiristanci tunda ana samun sabani da mai bauta masaniya da mai wai duk cikin addinan ga ɗebo sai a cakuɗa sai a game sai a yi addini guda sai Shi ne ce za a yi wata kullum.
wai kowa sai shi yarda da cewa an ɗebo cikin nashi Mm-mm.
malam wanda wanda ya ce Allah biyu na da wanda ya ce uku da wanda ya ce gudana da wanda ya ce saniya Allah da wanda ya ce kusu Allah da wanda ya ce Allah sheri bu- duhu da wanda ya ce Allah alheri wari da wanda ya ce Allah shi al'auran mace da wanda ya ce al'a- Allah shi al'auran namiji da wanda ya ce Allah shi katanga da wanda ya ce Allah shi kana duk a hada gaba ɗai ko a yi musu wai addini ina zo ana da wannan niyyar wai shi ne shi ne ittihadul adiyan mazhaba ta wanda yanzu ana ana zuba wata kuɗi a duniya kai za mu zo mu bayani kanta in Allah ya ba mu wait iko wait wait wait malam wait Yawwa. to masu kalmar sararin mu za mu dakata a yanzu tare da karfin ubangiji da ya ba mu iko muka gabatar da wannan shiri muna godiya kwarai da aniya zuwa ga daraktan gidan rediyo da talabijin na duniya da dukkan ma'aikatansu a madadin shi muna gaishe da su sannan muna isar da wannan saƙo kwarai da aniya zuwa ga wani mai suna yakuba wanda shi ma ya aika saƙonsa akwai wani da ana ce masa shaf hamisu shaibu daga gendarmerie national na cidiba yana gaishe da Jami'an mu tsaro.
sannan jami'an tsaro gashi nan ma sai hau mun kare in kana son magana da malam Eh.
sannan akwai wani mai suna babaye police Eh.
ba babaye ba kusan ga police cikin harkar nan sannan ina isar da gaisuwa ta ga wani shi ma mai suna yahaya ahmadu Uh, sannan akwai shi kuma mai suna ahmadu dai har yanzu Eh.
wanda dai shi ma uh, kamar dai an rubuta wani abu kamar minista to to ni ban san ministan na kwarai ne ba ko ko ministan wasa ne sannan uh, akwai uh, mai suna salamatu akwai ibrahim akwai wani wanda aka ce masa muhammad Mm, batubi ne muhammad daga daga madina mhm.
madina Okay.
can makka To.
Eh, eh, sannan akwai wani da aka ce masa yahaya musa Mm.
yana algeria Okay.
suna kallon mu sosai 'yan ƙasa ne na niger haka, haka.
wanda suke a nan zaune Haka.
suna biye da mu sau da kafa Mm.
sannan akwai saƙon ah, wani wanda aka ce masa ah, ɗan baba mai iyali Mhm.
ya ce shine sarkin hausawan kwatano ok sarki hausan Kwatano.
kwatano shekarun baya kuna kai ziyara kwatano ai har karatuttuka na gabatar to, to, to, to yana bai da musu Eh, na kafa a can, sosai eh.
Ah, da haka akwai sakonnin da waɗansu Sun suna da yawa, ba- kwarai ba- da ba- gaske.
ba- ba su abin nan.
Eh, muna Da haka godiya za ga mu dukkan yan uwa.
haƙura.
Haka.
Eh, idan Allah kai mu mako na gaba za mu dora a bisa kashi na bakwai in Allah ya yarda.
insha Allah eh.
insha Allah Eh, in kuma an samu ƙarin awa biyu sai a yi na bakwai da na da na da takwas.
a ran nan din Eh, ba da na a takwas.
za a samu tunda Eh.
ah, ah, haka ta kasancewa Eh.
ah, ah, shirin yana shiga cikin mutane sosai Ba- ba- saboda ba ba dan komai matsala.
ba saboda shi dan adam Mhm.
ya kamata ta kwane ya san wane ne shi Haka, haka.
kamar yadda muka faɗi can cikin wancan Karatu siyasun kam.
duniya in kuna Mhm, tuni kwarai.
ya kamata ka san kai wane ne Gaskiya ne.
ina ka fito ina za ka sannan ka san maƙiyinka ka san ka so masoyinka masoyinka amma amma in bai ba haka ba maƙiya sai suna baka su masoya ne don su ƙari amma bai da kai yiwa a zo ana ana yi maka wani ta- shi- eh, eh, shigo shigo ba ba zurfi in ka shigo sai ruwa ya lime da kai shikenan kuma haka muke ta tafi kullun cikin afirka a'a za a ga da ya kaji na'am dibo yau da gobe kaji an Sai ka ce lillahi.
mai kashe hannun taggo wallahi gaskiya a saye a waɗi ƙarin wayo ƙarin wayo duk abin da an ka ɓoye muna wanda ake zaluntar mu da shi ka shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan muna ganowa To amma ni ka sa abin da ya ɗore min kai na malam da Allah akwai haƙuri ya ya aka yi malami ne zai gano wannan shi wanda ya karatu duniya bai ai gano ba shi yin karatu daban gane karatu daban Awu, mutum na yanzu libo sai ku ture bai ta yi ture ya karatu ba ya tafi da ya koyi turancin bai gane makiyan shi na Ya ba gane.
to mutum nawa a can kuma shi na kare turawan yana nuna laihin namu ne sai ce mu ne baka mu mu ai ne yin Afirka da karatu lai- daban dibo gane karatu daban jama'a kai jama'a jama'a wannan shi ne gaskiya alga ta malam ai muna addu'a dan Allah.
muna da bukatar addu'a gaskiya kasar mu gaskiya musulmi ne gabaki da kuma ɗaya na kasashen duniya.
musulmai gaba Eh, daya da muna ma alhazzai da sun tafi muna sa alhazzai da fatan suke ai haji karɓaɓɓe kuma Allah ya sa karɓi Allah ya addu'o'in da za su sa, Allah ya gabatarwa sa, Allah ya sa Allah ya kai lafiya kuma Allah ya dawo da su amin ya lafiya rabbi amin amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد آمين.
مجيد اللهم آمين.
بارك على محمد آمين.
وعلى ال محمد آمين.
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك آمين.
حميد مجيد آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي آمين.
الاخره حسنه آمين.
وقنا عذاب النار آمين. آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي آمين.
الاخره حسنه وقنا آمين.
عذاب النار آمين.
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان آمين.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا آمين.
ربنا انك رؤوف رحيم آمين.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة آمين يا اعين رب.
واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين يا رب.
والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الأحياء آمين.
منهم والأموات آمين.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا آمين.
وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا آمين.
وألف بين قلوبنا آمين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين يا رب.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك آمين.
يا رب العالمين آمين يا رب.
اللهم آمين.
ول أمورنا آمين يا خيارنا رب.
ولا تول أمورنا آمين.
شرارنا وصل آمين.
اللهم على سيدنا محمد آمين.
وعلى آمين.
آله وأصحابه أجمعين آمين.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu mutumin ka Wane?
alaran mai isa fantash fa- eh.
bana ya ta yi aikin haji Ya ta yi aikin haji?
Eh, ya- ita ce yalla dan madina nan ma shi na Na sadaka.
da malam Isa ya fartajen mu mu ma mu samu mu Haka.
je mu kada. To wasu kalmar sararin mu muna godiya kwarai da aniya. Anan ne za mu dakata amma ka sani Tango yana gaishe da kai ya Eh, rusa ko ta- ta- Tango.
Eh Masha Tango ba Allah, biya mu da biya mu da nan eh, sarkin muna tawa.
godiya da Muna yi muku sauran fatan uwa.
alheri kwarai da aniya a cikin wannan kafa ta gidan rediyo da talabijin na duniya. Sai makon gobe idan fa Allah ya yi.